بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar alhamis ce da ta daidai da 22 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1434 daidai da 6 ga watan disamba shekara ta 2012 wannan shine kasar na 21 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin ar-risala wallafar al-imam ibnu abi zaidin al-qayrawani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi bayan tsawon dadewa da aka yi ba a yi karatun ba a yau insha Allahu ta'ala ga shi mun dawo za a ci gaba daga inda ya ce babun fil imamati wa hukumin imami wal ma'amu babi game da limanci da kuma hukuncin liman da kuma hukuncin mamu tare da cewa an fara shiga wannan babi kaɗan wancan lokaci aka tsaya bari ɗan ƙara mana bayani dangane da waɗannan abubuwan guda uku limanci shine asalin mas'alar da za a tattauna a kai wannan mas'alar sai ta rassa guda biyu reshen farko shine shi liman wato wanda yake limancin reshe na biyu shine su mamu waɗanda ake wa limancin waɗannan ɓangarori guda uku kowannensu yana da nashi hukuncin daban shine limanci yana da nashi hukuncin sannan liman yana da nashi hukunce-hukuncen hakanan mamu suna da nasu hukunce-hukuncen amma saboda ƙaƙƙarfar alaƙa da ke tsakanin limanci da liman da ƙaƙƙarfar alaƙa da ke tsakanin liman da mamu shi yasa sai aka haɗe su gaba ɗayansu a ƙarƙashin babi guda malam ya ce wa ya ummun nasu afdaluhum wa afqahuhum mutumin da ya fi mutane falala da ilimi na fahimta addini shine ke wa mutane limanci a nan abin da ake nufi da falala halaye na gari riko da addini kare mutunci da kuma ƙoƙarin aiki da shari'a shine falalar da ake nufi a nan ba falala ta kuɗi ake magana ba a nan ba falala ake nufi ta girma ana kallon shi shi babba ne a anguwa ba afdaliya din tana koma zuwa ga addini da riko da addinin da mutunci da riko da shi to sannan sai kuma ya ce afka waye ya fi fahimta addini ina son kusan akwai bambanci tsakanin fahimta addini da iya karanta littafan fiƙihu ina son kusan bambanci akwai bambanci tsakanin fahimta addini da kuma yawan digirori ko yawan littafai fahimta addini wani abu ne da Allah maɗaukakin sarki yake nufi yake azurtawa da wanda ya nufa da alheri kamar yadda ya zo a cikin hadisi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini wanda da Allah ya nufe shi da alheri sai fahimtar da shi addini fahimta addini na samuwa ga mutumin da koda bai yi karatu ba bai iya hurufin hija'iyya ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa fahimta addini gashi bai iya ainihin rubutu da karatu ba haka akwai manya-manyan sahabbai kamar su abubakar ne siddiq ba su iya rubutu da karatu ba amma gashi sun fi kowa fahimta addini a cikin sahabbai wannan da ba da shaidar da su kan sahabbai suka yi to kullum abin da yake damu ba a wannan zamanin shine wane ne yake da digiri waye aka ce ya hada hadda qur'ani waye ya sauke littafai waye ya je ƙasar waje ya karatu wane ne yake da zaƙin baki rashin fahimtar da muka yi wa addinin ita ta ja zuwa ga rashin fahimtar waye ya fahimci addini so da haka ina son ku gane lallai fahimta addini tana da alaƙa da karatu lallai fahimta addini tana da buƙata da wanda ya karatu a wuri kaza amma kuma so da dama akan samu akasin haka kenan to ba za a ɗauki mahanga ko kuma hanyar gane wanda ya fahimci addini ya zama ta hanyar digiri ko ya yi karatu a jami'ar madina ko ya haddace alkur'ani ko kuma yana da digiri uku ko makamantan haka ba kenan a in aka zo auna fahimtar addini to ba za a amfani da waɗannan ma'aunai ko kuma magwazai ba idan aka samu mutum ya fahimci addini kuma ya kasance yana da digiri ya fahimci addini kuma ya haddace ƙur'ani ya fahimci addini kuma ya karatu a madina ya fahimci addini kuma ya karatu wurin suwana da suwani tunan sai a ce shine ƙarin daraja gare shi amma wallahi barkuci idan baka fahimci addini ba aka danganta ka ga kayi karatu a madina ko wallahi tallahi ba daraja aka tsara wa ita makarantar ta madina ba kai ma kuma ba daraja ce gare ka ba idan baka fahimci addini ba aka ce ka haddace qur'ani ko to wallahi al'azim an zubo da qur'anin daraja ne kamar yadda idan baka fahimci addini ba aka danganta ka ga malam wani to ba tsara malamin daraja ba balle kai naka mutane ku gane wannan so da dama mutane sukan yi kuskure kamar yadda mai waka yake cewa alam tara anna saifa yanqusu qadruhu idza qila inna saifa amwa min al'asa baka ganin cewa darajar takobi tana raguwa idan aka dubi takobi aka ce takobin nan yana da kaifi har ma ya fi sandan nan kaifi tur takobi dama in bai fi sanda kaifi ba to me ya kamata ya fi kaifi to kuma dan takobi ya fi sanda kaifi ai bai yi wata nagarta ba don ko wukar yankan albasa ya kamata ta fi sanda kaifi idan kun gane wannan to ku tsaya ku fahimci waɗannan maganganun da malam yake magana dangane da afdaliya da kuma afkahiyya me yake nufi da mafi falala mafi daraja mafi ɗaukaka shine wanda yake da riko da addini da kula da sunna da kula da ilimi da kuma fahimta addini malam ya ce wa ya ummun nasa afdaluhum wa afqahuhum mutumin da ya fi kowa falala cikin mutane mutumin da ya fi kowa fahimtar addini to shine yake wa mutane limanci wala ta ummul mar'atu fi faridatin wala fi nafilatin la rijalan wala nisa mace ba za ta ainihin yi limanci ba ko a sallar farilla haka ko a sallar nafila la rijalan wala nisa'an ba za ta yi limanci ga mazaje ba kuma ba za ta yi limanci ga mataye ba wannan magana wadda take bata wuce ka ce jumla ɗaya ce da ɗan kaɗan ba ga maganganu masu yawa wanda zan karanto mana a cikin sharhin samar dani don haka sai a saurara sharhin samar dani sharhi ne muta'akhir jiddan daga baya-bayan nan sharhin ya zo amma kuma yana daga cikin mafi sharhohin risala mafi inganci mafi tacewa a nan na ce mafi inganci da tacewa ina nufin inganci da tacewa a ƙarƙashin mazhabin malikiya lallai risala ta sha sharhohi sun fi dubu kuma an daɗe ane mata sharhi tun ibnu abi zaidin alƙairawani yana da rai aka san malamai suna karanta ta suna karantar da ita suna sharhinta malamai waɗanda sun girme shi a shekaru sun ɗare shi a ilimi har daga baya da suka gane cewa ai ga yaron da ya rubuta ta ko matashin da ya rubuta ta suka yi ta mamaki to amma zalika fadlullah yu'tihi man yasha falala Allah ce da Allah yake ba da ita ga wanda ya so daga baya aka samu wannan malami wanda azhari ne idan aka ce azhari wato malamin da ya karatu ko kuma wanda yake zauna a ainihin jami'a azhar ya zo ya ainihin yi wa risala sharhi ya yi wa askari sharhi ya wa iziya sharhi ya wa ishmawi sharhi ya wa ahalari sharhi shine malam salih dan abdulsame al'abi na fata an gane a cikin wannan sharhi nashi samaruddani wato as-samaruddani ‘ya'yan itatuwa waɗanda ke da kusanci wajen tsinka, wato ‘ya'yan itatuwar risala sharhohin da aka yi kenan, to suna da nisa to wannan sai mai maka da su addani wato ƙasa-ƙasa, kutufuha daniya. Malam ya ce wa fi bayani man huwa aula bil imama a cikin wannan babi kuma har wa yau za a yi bayanin wane ne ya fi dacewa da limanci. wa man yasihu li'timamu bihi da kuma waɗanda ya inganta a yi ainihin koyi da su ina son ku gane akwai bambanci tsakanin halacci da inganci in aka ce halacci shine to in ka saba to bai halatta ba ka yi haram ko ka yi makaruhi in ku aka ce inganci ana nufin idan har kai to ya inganta in ba kai ba to abin bai yi ba don haka akwai bayanin bambanci tsakanin halacci da kuma inganci za mu zo mu fayyace shi a cikin karatu akwai waɗanda ya halatta a bi su sallah ai bai halatta a bi su sallah ba to amma in aka bi su ko sallar ta inganta ko bata inganta ba to za mu zo mu tattauna a wannan wuri za mu rarrabe a ƙarƙashin wannan karatu malam ya ce wa man yasrihu li itimamu bihi wa man la tukrahu imamatuhu za a yi bayanin waɗanda suka inganta a yi koyi da su da kuma wanda ba a karhanta mishi yayi limanci ba wa fi bayani hukumin imami sannan kuma za a yi bayani dangane da hukuncin liman min annahu idza salla wahdahu yaqumu maqam al-jama'a wani irin limami ne wanda inda zai salla shi kadai za a hukunta sallar shi daya da sallar jami'i ya zo masallaci shi kadai ya tada ya kama ya salla sai a ce wannan sallah ta tsaya matsayin jam'i in ka zo daga baya ko kuka zo daga baya bai halatta ku sake tsaida wani jam'in ba wani irin limamin ne duk za a bayani a cikin wannan karatun yana sharhin kalmar babun fil imamati ne fa kawai mala yake cewa waman annahu yajma'u wahdahu lailatal matar da kuma cewa wani irin limami ne shi kadai zai iya ainihin wato hada sallah a daren da yake akwai ruwa dare ne wanda yake akwai ruwa to wani irin mutum ne wanda shi in ya hada sallah sallah ta yi limami wani irin limami ne wa fi bayani hukumin ma'amumi da kuma ainihin bayanin hukuncin mamu min annahu yaqra'u ma al-imam cewa zai karatu tare da liman fi ma yusirru fihi a wurin da liman yake sirranta karatu wa min annahu yaqifu ala yaminil imam da kuma bayanin cewa mamu zai tsaya a daman liman ne in kana wahdahu idan shi kadai kun ji sharhi dangane da babin yanzu ya yi maka sharhi ne dangane da babin fil imamati wa hukumin imami wal ma'amum babin ya bayani ku kiyaye to sai ya fara gutsuro jimlolin kuma yana cewa wa ya ummun nasa afdaluhum ay aktharuhum fadlan ya'ni law ijtama'a jama'atun ishtaraku fil fadli wa zada ahaduhum fihi kana aula bil imama wato abin da yake nufi cikin mutane wanne ne yafi su yawan falala wato anan yana nufin da jama'a za su haɗu waɗanda yake dukkan su sun yi daidai a wajen daraja sai ya zama ɗayansu ya fi su daraja da wata siffa to shi ya cancanta da limanci haza idza kana af'alu tafdil ala babihi wannan yace in an gudanar da wannan alifun tafdil da yace afdalu idan an gudanar da shi a bisa babin shi ko wazanin shi na af'alu wato in an dubi siffa ce ta mufabala wa yahtamilu anna af'ala التفضيل ليس على بابه تتايو كما أفضل لن wato af'al ba na tafdil ba ne yanzu tun da an koma babin da ya shafi ainihin tasrifi ko na hau to bari mu dan tsaya mu warware abin da yake so ya maka sharhi shin da malam yake cewa wa ya ummun nasa afdaluhum afdaluhum yana nufin in aka tara mutane masu falala sai a dubi wane ne a cikin masu falala wane ne ya fi falala shin haka ake nufi idan ka ce eh sai ce to wannan alifin ya zama alifu tafdil kenan idan kuwa ana nufin a'a a cikin mutane gama garin mutane wane ne suke gani wato ba sai an haɗa mai falala mai falala mai falala ba a'a waye suke gani kawai ya fi su falala to sai zama alifin anan ba na tafdil bane ba na afa'alu bane to yanzu abin da karatun ke cewa in kun fahimta tambayar ita ce yanzu mu nan mutanen gari ne cikinmu akwai tela akwai kafinta akwai wanzami akwai mai yawon aikin gwamnati akwai ɗan siyasa cikinmu kawai sai mu dubi cikinmu to wane ne ya fi mu kawai sai mu ce wane wuce kai mana ko ko a cikin waɗanda ake ga wane kana da falala fito wane kana da falala fito wane kana da falala fito jama'a cikin waɗannan mutane guda uku masu falala wa kuke ganin yafi to a cikin masu fadala a waro wanda yake afdalul fudala'i ko kuwa ana nufin daga cikin gama garin jama'a kawai za a ɗauko wani wanda yake fadilun shikenan sai zama afdaluna mun ƙaddara kanmu mu kenan gaba ɗaya to sai mu ce wane ne afdalu a cikinmu sai kawo fassarorin guda biyu sai bai rinjayar da ko ɗaya ba amma sai yake cewa wa hina idin yakunu ma'ana ya ummun nasa fadiluhum to in ya zama ma'anar shi a cikin gama garin mutane su dubi wanda ya fi su falala to kenan ashe ana nufin wanda zai wa mutane limanci shine mai falalarsu fa yuqaddamu al-fadil dan haka sai a gabatar da wanda yake mai falala ala ghairihi mimman laysa fadilan akan waɗanda su ba su da wata falala shin daga cikin mutane ne gama gari za a ɗauko wani mai falala koko daga cikin masu falala za a cire wanda ya fi falala a cikin masu falala bai tantance ba tun da mu muna karatu ne na littattafan fiƙihu kuma na malikiya amma da yake ana ɗauka ana yaɗa kuma tarihi zai shaida menene me tacewa me ta haƙiƙi wanda wannan na daga abin da malaman ƙasa Hausa ko suna da wannan ilimin ko suna da shi wanda kenan ni da makamantana muna inkarin mafi yawancinsu ba su da shi to ko suna da shi to amma dukkaninmu mun haɗu akan ba sa gudanar da shi a wajen karatuttukansu mafi yawancinsu shine ilimin ta haƙiƙi musamman akan tattalin fikihu wannan magana kaza ce wannan magana kaza ce kawai yadda ka ga mai sharhin ya tafi ya batta bi ghairi tahqiqin su ma kawai sai su tafi su batta bi ghairi tahqiqin to in aka zo aiki aka rude fa sai su ce duk wanda aka dauka yayi wannan kuskure ne babu tahqiqi a cikin wannan to bari ku ji a waɗannan zamunna na mutaakhirin ba zamunna na qudama'u ba waɗannan zamunna da malamai sun rubuta ilmomi masu ɗimbin yawa kuma sun yi rubutu kace a kan komai to yanzu ba rubutu ne ake bukata ba in ba wata hadisa ce ta taso ba yanzu abin da ake nema shine tahqiqi da tantancewa to wannan kuma ba zai yi ba sai kayi zurfi a cikin ilimin mustalil hadis da ilmin jarh wa ta'dil wanda a karkashin waɗannan ilmomin ne ilmin tahqiq yake fitowa sannan dole sai ka kware da ilimin usulul fiqh wanda shi kuma yana da alaka da ilimi ne na lugha kamar balaga nahau da sarf da kuma al'adabul arabi duk waɗannan su ne za su taimaka maka da izinin Allah sannan da kasaratul mumarasa ka goge da ainihin ganin yaya maganganun malamai suke yaya kuma malamai suke sarrafar da irin waɗannan abubuwa na taƙiƙi misali karin ta karatun littafin fathul bari na ibn hajirin al-asqalani wannan littafi yana daga cikin kyakkyawan misali na littattafan malamai da suka gabata wajen yadda za ka ga ake ta haƙiƙi da kuma tarjihi a tsakanin maganganu guda biyu ko makamancin haka daga baya-baya kuma sai littattafan shaukani da siddiq hassan khan daga baya-bayan nan kuma sai littattafai na irin su muhammad nasiruddin al-albani da makamantansu idan ka natsu kana karatun littafan irin waɗannan malaman to za ka ga yadda ake aikin to wannan zai taimaka maka kwarai da gaske a wannan zamanin kuma sai Allah azurta mu da wani babban malamin hadisi wanda yake buzu ne mutumin ƙasar Ethiopia mazaunin garin Makka malami a darul hadisi al-khairiyya da ke Makka mai suna malam Muhammad ibn Adam ibn Musa al-Ethiopi wannan malamin kana karanta littafan shi kamar sharhin sahihu muslim al-bahr al-muhit al-fajjaj da kuma ainihin zakhiratul uquba sharhin sunan nasa'i da waɗansu littattafai waɗanda yake rubutawa a wasu fannoni na nahau da sarf da makamantansu to zai taimake ka ka kware game da wannan aikin na haka mu dawo mu dubi wannan matsalar shin fadulun nasu ne zai yi limanci ko kuwa afdalul fudala'i ingantacce magana ita ce afdalul fudala daga cikin mutane sai a zaɓo su wane ne suka cancanta su limanci sai a ware su to daga cikin waɗannan da ake ganin su kowannen su fadil ne to sai kuma a dubi man afdaluhum daga cikin su wane ne ya fi zama afdal to sai a cire shi ne wannan magana take nufi dalilin saboda hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka rinka kawo matakai ainihin na limanci cewa wanda zai mutane limanci shine kaza in sun yi daidai sai kaza in sun yi daidai sai kaza kaga kenan daga cikin mutane an fara cirowa ne aka cirowa ne sai aka ga sun yi daidai a kaza to sai a ce to cikin su biyun wane ne kuma yake da wani fifiko wanda wancan bai da shi saboda haka gaskiya afdalul fudala'i shine maganar da ya dace a fassara wannan wurin da ya ce wa ya ummun nasa afdaluhu wanda ya fi falala a cikin mutane to shi zai neman cewa to afdalul fudala zababbe daga cikin zababbu to sai malam yake cewa na'am na'am na'am ai duka ya kawo su guda biyun ne ai ta farkon ce ma za a fi fahimta ya karkata a kanta don da ya gama kawo ta gaba ɗaya ka gane ga shi da yake cewa lawuji ta ma'a jama'atu nishtara ko fil fadli wa za da ahaduhum fihi kana aula bil imama sai ce haza idza kana af'alu tafdili ala badihi a zahiri kamar ya fi rinjaya a kan wannan don da ya gama wannan maganar sai cewa ya hatamilu kuma ta iya yiwuwa wannan wurin zai iya ɗaukar cewa anna afdalat tafdil laisa ala babi a zahiri ya fi karkatuwa zuwa ga ta farkon kuma wannan shine tasrifin galibin malaman fiqh musamman masu sharhi maganar da suka kawo ta farko galibi akan ta suke don haka ta biyu sai su kawo ta da ihtimali ko kuma da ainihin kila an fahimta Allah madaukakin sarki ya taimaka malai yace wa afqahuhum yuqalu fihi ma qila fi afdalihim to haka nan afqah shi ma maganar da aka faɗi akan afdal ko ita ake faɗi akan afqah shin a cikin mutane za a dubi cikin kuwa ya san fiqhu kawai to zo kai mana limanci koko jama'a wa ya san fiqhu wane eh to taso sewa wane taso dawa wane taso taso cikin mutanen nan biyar dukkaninsu fuqaha'u ne to wane ne afqahul fuqaha'i cikin su shin wannan maganar wace ce shine sai ce irin yadda aka faɗi a can haka ma ake faɗi a nan afqahul fuqaha'i gaskiya shine yafi dacewa a cikin waɗanda suka fi fahimta addini waye yafi fahimta addini malam yake cewa yuqalu fihi ma qila fi afdalihim wala ta ummul mar'atu to sai kuma maganar da yace mace ba ta limanci fi faridatin a cikin sallar farilla wala nafila hakanan a cikin nafila la rijalan wala nisa'an ba ta limancin maza kuma ba ta limancin mata mai sharhi ya ce wa kama la ta ummul mar'atu kamar yadda kaga an ce mace ba ta wa ƴan uwanta mata limanci ba ta wa maza limanci a nafila ko a farilla la ya ummul khunfi haka nan khunfi al khunfi gashi shi kuma mai ta'aliq yake cewa al khunfi allazi lahu malul zakar wa malul unfa wanda yake da irin al'aurar da mace take da ita yake da al'aura da irin wadda namiji ke da ita yana da azzakari yana da kuma farji wa qala ibn arafa malan dan arafatu yace mallahu farjun azzakar wal unsa fa in wujida dalilun yadullu ala dhukuriyya aw al unsiyya unila alayhi wa illa kana mushkila malan dan arafa ya ƙara bayani ne da cewa mutumin da yake da azzakari kuma yake da farji idan aka samu dalilin da zai karkatar da cewa shi namiji ne to yanzu hukuncin namiji za a bashi idan aka samu dalilin da ke nuna cewa shi mace ne to hukuncin mace za a bashi to in ba a samu dalilin da zai sa a rinjaya ba shine ake kiran shi al-khumsi mushkil jama'a kun fahimta shine hausawa suke kira mata maza to ƙarshe dai malam yake cewa wa kamalata ummul mar'atu la ya ummul khumsi al mushkil kamar yadda ainihin mace ba ta limanci to haka mata maza ma to kun ga duk da kace mata maza ko in kun fahimci bayanin dan arafatu ko to bai isar ba ina son ku rinka yin fiqihu din ne ku gane me ake me ake nufi da fiqihu fiqihu ba shine wannan littafin da ake karantawa haka ba a'a ku rinka fahimta fiqihu yana da alaka da dilalatul alfaz idan suka ce khumsi duk wata halitta da ke da siffan namiji da mace shi ake kira khumsi to amma me yasa ake cewa al-mushkil to sai in an karkata an kasa karkata to sai a ce al-mushkil shine bayanin malam arafatu so ina son ku gane malaman fiqhu fa mutane ne masu saiti da kwakwalwa wato a lokacin da aka haife shi sai aka gan shi da azzakari kuma a gan shi da farji a lokacin da ya balaga sai ga nono kuma ga azzakari na ɗagawa nono yana tabbatar da cewa mace ce ɗagawa azzakari kuma yana tabbatar da cewa namiji ne kuma akwai mazakuta to yanzu sunan shi alkhunsi mata maza idan kuka je bincike kuka gano cewa ya tabbata namiji ne saboda wasu dalilai to yanzu kuma sai ku kira shi alkhunsi amma ba mushkil ba mata maza ne don ga nono mata ga azzakari maza don haka haɗuwar halittar shi ake kira alkhunsi idan ya tabbata namiji za a ci gaba da kiran shi mata maza idan ya tabbata mace za a ci gaba da kiran shi khunsi mata maza amma ba za a kira shi mushkil ba don yanzu ishkalin babu irtafa amma saboda halittar maza da mata ta haɗu a jikin shi to za ku kira shi khunsi jama'a kuna fahimta idan kuwa aka kasa gano namiji ne shi ko mace to yanzu sai kuma a rinka kiran shi alkhunsiyil mushkil to yanzu a ƙarƙashin wannan bayani na malam ɗan arafa abin da yake cewa kenan idan aka ga ga nono ga azzakari kuma duk suna aiki sai aka bincika sai aka gano cewa namiji ne yanzu wannan nono ba zai hana a naɗa shi limanci ba kenan tunda ya tabbata namiji ne eh a malikiyancan domin sun ce mace ba ta limanci namiji ke limanci to yanzu ai an gano cewa shi wannan menene an gano namiji ne to kuma yanzu ga nono ga azzakari ga gemu amma sai bincike bayyana cewa mace ce gemun yanzu ba zai sa a naɗa shi limanci ba sai a ce ai mace ce shine ina son ku gane kimar magana malam dan arafatu ne jama'a kun fahimta to yanzu sai wata magana wadda mu kuma za mu fassara ta malam dan arafatu wace hanya ake bi ake ganowa to suna da hanyoyi a da waɗanda suke bi suke ganowa amma yanzu tsarki ya tabbata ga Allah a cikin 'yan mintuna kaɗan ta hanyar na'urorin zamani ake iya ganowa hatta fatar jiki fatar jiki yanzu ana iya auna ta sai a gane wannan fatar ta mace ce wannan ta namiji ce saboda fata ita kanta da bambanci tafin hannu kaurin shi da laushin shi da yadda yake akwai na'ura wadda za ta nuna wannan tafin hannun na namiji ne wannan na mace ne amma a zamanin da an samu kamar yadda wasu gutsatsarin ruwayoyi daga sayyidina ali suka zo a cikin littafin al-musannaf na al-imamu abubakar ibn abi shayba in ba na manta ba har da littafin sunan kubra ta al-imam al-baihaqi malam muhammad nasiruddin al-albani ya kawo su cikin silsilar sahiha sayyidina ali a zamanin shi an samu irin wannan rikicin aka ce to wannan halitta a batta ta girma ga azzakari yana ɗagawa ga kuma farji sai aka kasa gane namiji ne ko mace sai aliyu ya ce a bari mu gani in zai fitsari da yazo zai fitsari sai aka ga fitsari na fitowa ta kafa biyu ya fito ta azzakari ya fito ta farji aliyu ya ce a bar shi ya girma aka bari ya girma sai ga nono kuma ga mani yana zuba ta azzakari yana zuba ta farji kuma ga haila to annan ne ba gane albarka da falalar ilimin salaf akan ilimin khalaf sai sayyidina ali sai koma sai karanta qur'ani sai koma sai karanta hadisi sai ya hada da hasken ilimin da suke da shi ƙur'ani dai a farkon suratun nisa Allah ya bayyana mana halitta ta Adamu da Hawwa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron Allah da ya halicce ku daga rai daya shine Adam wa khalaqa minha zawjaha daga jikin wannan rai ya halitta mishi matar shi hadisi ya zo sahihi cikin sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da haƙarƙarin ku ji yadda malaman salaf suke fahimta da haƙarƙarin annabi adam aka ɗauka aka halicci hawa wani haƙarƙarin na hagu sai aliyu ya ce a je a yi mishi diagnosin kun gani yanzu ne bature ya gano a je a yi scanning a je a yi x-ray a je a ɗauki hoto 1400 years ago musulmi suna da wannan ilimin ya ce je a bincika mishi a kirga ƙashin haƙarƙarin wannan halittar na dama a kirga na hagu idan aka ga sun yi daidai wa daida to mace ne in ku aka ga na hagu bai kai yawan na dama ba sai ce namiji ne to daga ina ya samu wannan fahimtar daga cikin wannan ayar da wancan hadisin adam tun da an zaru guda ɗaya to duk wani namiji zai waye gari shi ma babu ɗaya ta ɓangaren hagu hawa uku ba a zara ba to don haka duk wata mace ita ma za ta zama nata daidai wa daida ne dama da hagu tsarki ya tabbata ga Allah ana zuwa sai aka duba ya tabbata cewa mace ce shikenan sai Aliyu ya ce shikenan sai a hukunta ta hukuncin mace ce yanzu azzakari gemu murya babba ta namiji duka wannan ba za a ɗauke ta a bakin komai ba an fahimta jama'a to sai wani sirri da ibn al-qayyim ya fayyace shi ba zan faɗe shi ba sai ran da aka zo munasabar insha Allah a karatun ɗibbin nabawi Allah dai shi yake halitta kowane irin halitta لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما الله شيكي ده سما ده قسم شيكي حلت أبن ديسو يبا وني آيا مزا ويبا وني آيا ماتا وانا أهدا مش مزا ده ماتا تو منيني سري na wannan halitta shin yana cikin asalin halittar Allah dama mata maza ko kuwa ana samun wani technical error ne misali alfadari asali yana cikin halitta Allah ne ko ko ɗan adam ne zo wani karambani yake haɗa dabbobi guda biyu sai alfadari ya fita wato akwai abin da yake asali yana daga cikin tsarin halitta to kullum sai muna cewa halitta maza da mata to amma a ƙarƙashin ayan nan Allah yana cewa ne ya halittu ma ya sha'u to don haka gaskiyar lamari mata maza ko yana cikin halitta Allah ba kuskure ne yake faruwa ba yana cikin halitta Allah a jimillance saboda yana cikin ya ma ya sha'u to amma in aka koma from the biological point of view ta hanyar biology da sauran ilmomi na halitta da yadda halittu ke faruwa to anan ne ibn al-qayyim ya shigo bayanin yadda ake iya samun sai ya zama mata maza sun tattauna maganganu masu yawa wanda cewa shin asali namiji ne da mace halittar sai ta rikide gaba ɗaya sai ya zama guda ɗaya ko kuwa dama haka Allah ya tsara shi ya zama ko koya ko koya ko koya yaya mani yake sarkafa yaya duk malamai sun bincika kafin bature ya san zai san abcd amma dai kun ji hanyar da ake bi a gane don haka a yanzu a zamanin likitanci za a iya tafiya wurin likita ne ko kuma ƙwararrun masana halitta Allah ku bincika mana wannan yaro ko kuma wannan halitta wani iri ne ya za ku ce haka sai a ce ga gemu kun ga gemu eh to daga sai a ce ka ga nono to akwai nono na ƙiba ba nono na ƙiba ba nono na mace sosai za ka gani irin nono na mace sannan sai a duba farjin sai a ga ga farji gashi kewaye da gashi sama da farjin kuma ga ainihin azzakari idan aka motsa nonon aka rike kan nonon aka motsa sai ga kan azzakarin yana motsawa sai kuma a ga farjin sha'awar shi ta fara tashi to da sun sa na'urori su za su iya gane cewa wannan namiji ne ko kuma mace ne to sannan sai a tafi kuma surgery idan namiji ne to ya za a toshe farjin ya za a hana hormones sinadaran haihuwa sinadaran halitta afwan ya za a hana su fitar da nonon ya za a hana su tsirar da gemu duk ana iya yi ta hanyar likitanci na zamani duk ana iya yi Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai mu koma cikin karatu na'am a wannan shigantaka ce rashin shan duka ne sai na umar duka yake sawa a yi musu duka ba duka irin na haddi ba duka na horo yana shan duka zai miƙe zai ga yana kareraya wai dan daudu ƙarya ne shi wannan duka in yadda ku zai miƙe muryar shi za ta da normal fatawa umar da yake musu kenan eh kawai dukan su ake yi ba wai duka a ce a mai bulala tamanin ba a'a dukan shi za a yi ta gabzar shi ko ta ina shi kenan sai miƙe na fata an gane shi ne sai yake cewa fa'ini tamma bihima ahadun to yanzu dai ka ji hukuncin cewa ba a bin mace sallah ba a bin namiji mai mata maza halittar mata maza ba a bin su sallah to amma sai mana ya ce fa'ini tamma bihima ahadun a ada abadan alal mazhab ga ingantacciyar mazhabi na malikiya wanda di ya bi mace sallah har abada su ya sake wanda di ya bi mata maza sallah sai ya sake sawa'un kana min jinsihi ma aula ko da jinsin su ne ko mace ce ta bi mace sallah sai ta sake ko mata maza ne ya bi mata maza sallah sai ya sake wa amma salatu huma to su mata mazan da kuma ita macen fa da ta limancin shi mata mazan da ya limancin ita macen da ta limancin ina hukuncin ta ta sallar fa sahihatu mala yace sallar su su ingantattu ne walau nawayal imama ko da sun yi niyyar limancin ko da da gangan suka yi limancin sallah bata shafe su ba ai bacin sallah bai shafe su ba don ka san kana iya kabbarta sallah kai baka yi niyyar limanci ba sai wani ya zo ya bi ka a'a to wannan tun farko mace ce ta sa mata suka tada ikama ko mata maza ne ya sa maza suka tada ikama ko mata ko irin shi kaga yana fana kenan sai aka ce shi kenan su sallarsa ta ɓaci shi kuwa tashi ta yi ita macen sallar ta ta yi ita da tilibanci su kuwa sallarsa ta ɓaci kar kuma ta fa ana magana ne alal mazhab a bisa mazhabin malikiya sai ce wa khalafa fi zalika abu ibrahim al-andalusi wani babban malami mai suna al-imam abu ibrahim al-andalusi shi kuma sai ya saba haifu qala eh shi ne al-andalusi duk ɗaya ne dai ai al-andalusi ko al-andalusi duk ɗaya ne na fata an gane andalus ne kun fahimci abin da yake cewa na ƙara wawun ne kuma bai ga wawun din ba ana iya faɗi ina fata an gane kamar ka ce alkanawi ko alkanawi daidai ne ina fata an gane azzamfari ko azzamfarawi daidai ne a wajen ainihin wato nisba abubuwa sukan karu wani lokaci sukan ragu al'imamu abu ibrahim al'andalusi shi ko sai yake cewa haifu qala ga abin da ya faɗi a yayin da ya saba waccan magana yace man ammatul mar'a wanda duk mace ta mai limanci wa mislu hal khunfiyul mishkal haka irinta kama a ce khunfiyul mishkal minan nisa daga mata a adna fil waqti za su maimaita sallah ne kawai in akwai sauran lokaci idan mace ta muku limanci ku mata to idan da sauran lokacin wannan sallah ku maimaita ku sake a'a ai mata ake magana ai wajihul mukhalafan ake so a kawo idan mace te muku limanci ku mata su waɗancan sun ce a ada abadan a adna abadan har abada matan da suka bi mace sallah har abada sai sun sake ko lokacin sallar ya wuce ko bai wuce ba ko bayan kwana nawa ko bayan shekara nawa shi ko al'imamu abu ibrahim cikin malikiya sai ya ce a'a idan akwai sauran lokaci to a adna to duk da ka ji an ce fil waqti shine mai akhbar yake cewa wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadila duk sanda aka ce inda sauran lokaci ka rama ko to mustahabbi ce ramawa ba farilla ba warawa ibn ayman shi ko al-imam ibn ayman duk waɗannan malikiya ne fa saboda haka ku ji jama'a idan da gaske irin uslubi da irin salon da nake karatun fiqhu in har an fahimci haka ya kamata kuma akwai gyara da kenan nake kokarin kawowa a cikin tsarin karatun fiqhun da ake a ƙasar to kuma a matsayin ku na ɗaliban irin wannan karatun dole kuma ku ɗauki salon canji yanzu cikin karatun ne zaka ga ina karanta nasoshin ɗaya bayan ɗaya ina tsayawa ina bayanin su ɗaya bayan ɗaya ina fito da wasu mas'aloli wanda galibi a karatun soro ba ni baki in baka fassara galibi ake galibi a karatun soro ba a haƙiƙi ba a tarjihi me abin da yake daidai daga abin da ba daidai ba sai dai a ce duka daidai ne ɗauki wanda kaga ya fi maka sauƙi wannan ba ta haƙiƙi a ciki a cikin karatun soro ɗaliban in an faɗi sunan malami ko ba sa binciken waye shi idan an faɗi sunan mai littafin shi kanshi sai dai ka ji an ce malam mai risala malam mai ahalari ya ce waye mai risala yawanci ba a san sunan shi cikakke ba ba a san cikakken tarihin shi ba ba a san komai game da shi ba wannan irin rashin ta haƙiƙi ɗin a cikin sanin ilimin malamai sai zama hatta malaman zamanin mu ba mu sanin su naji wani yana wa'azi ya gama wa'azi ya gama zagin Muhammad Nasiruddin Al-Albani can sai aka yi mishi tambaya wai shi Albani din a wani zamani yake yace shi ma bai sani ba ko sahabi ne ko tabi'i ne wallahi shi ma bai sani ba shi ma bai sani ba ko sahabi ne ko tabi'i ne wallahi shi ma bai sani ba ma'ana in ma sahabi ne kaga dai ya zage shi in ma tabi'i ne ya zage shi ya zage khairun nasu kenan in ma jama'a malamai sun yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa yawa ga muna da su a cikin wannan makarantar shajaratun nuri zakiya fi tabaqatil malikiyya ta malam muhammad makhluf wannan daga baya-baya ne ma aka rubuta shi daga baya-baya yana da الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب الإمام ابن فرحون اليعمري المالكي duk waɗannan littattafai ne na ainihin malikiya ga suna da tarihin manya-manyan malaman malikiya kar ka sake baka karanta sunayen waɗannan da tarihin su
zere ne aka faɗi ba wannan ɗaya ne cikin ɗaruruka waɗanda malamai suka rubuta a makarantar nan aƙalla muna da aƙalla littafi ashirin wanda yake duk wani malami da aka faɗi sunan shi a malikiya akwai tarihi wannan littafin shine muta'akhir jiddan malam muhammad makhluf wani malami ba masar ya rubuta shi gashi shajaratun nuri zakiya fi tabaqatil malikiya duk waɗannan da aka faɗi dinnan kana buɗowa zaka ga sunansu zai ce maka far'u misra yankin ƙasar masar suwaye malaman malikiya a daidai zamani kaza sai ka ji ya ce abu zaidin عبد الرحمن ابن علي الأجهوري الفقيه العلامة العالم العامل الزاهد بقية السلف الفاضل أثنى عليه الشيخ الشعراني في طبقاته أخذ عن الشهاب الفيشي والشمس والناصر قاشي دك هكا سيكم يتي فرق إفريقية بانغران إفريقية أنا سكتي إفريقية قصد تونسية سكيني في أول تنزامن kaga wannan ma ya kamata ka san ire-iren waɗannan abubuwan na fata an gane farko fas bangaren fas fas din bangare ne daga cikin kasar morocco a yanzu na fata an gane kamar jiha ce ko gari ne haka zaka ga gashi a tabaqatul hadiya wal 20 kun gani tabaka ba tabaka a zamani kaza to su wane ne a bangaren reshen masar to haka fa wannan littafin duk wani abu da ya shafi waɗannan malamai zaka samu wane ne wannan abu ibrahim al-andalusi ne wane ne wannan ibn ayman wane ne malam dan arafa duk ya kamata mu san su ba kuma ya kamata ya kamata na in kaga dama ba a a matsayinka na ɗalibin ilimi wannan bai kamata a ce kana karanta waɗannan littafan baka san su ba an fahimta jama'a to daga wannan ne fa za ku ta gane abin da nake nufi ashe akwai hikima da yasa tun da gari ya waye ba mu karatu ba sai yanzu karfe goma sannan zuwa sha biyu karatu ya tsaya ba za a sake karatu ba sai da magariba to me ake nufi da wannan break din da aka tafi ɗauko waɗannan littafan ka zauna kai ta karatu shine ba ku fita nan kuna surutu ba ya saba wa ɗaliban ilimi ba haka ɗaliban ilimi suke ba don wannan karatun da ake ba kaɗan kaɗan ne amma yana cike da assignment yana cike da ayyuka to da za ka bibiyi tarihin waɗannan da wasu matsaloli na fiƙo kana koma littafan malikiyan duk ga su nan jibge muna da su da sai ka ga cewa lokacin ma ya maka kaɗan da kuma sai ka ga karatun nan fan aka yi saɗara biyu to matsalolin da ke cikin saɗara biyu ɗin nan ba za ka iya tattake su da binciken abubuwan da ke cikin su zuwa magariba ba warawa ibn ayman shi kuwa malam dan ayman sai ya ruwaito in ka ji an ce yarwaito to yarwaito daga cikin mazhabi kenan kamar yarwaito daga imam malik annaha ta ummu amsalaha minan nisa shi ainihin ya ce za ta iya wa mata yan uwanta limanci ita wa ita mace jama'a kun fahimta za ta iya wa mata yan uwanta limanci idza alimat zalika idan har tana da ilimin haka haka ne jama'a إيه فاعلم أن الذكورة المحققة شرط في صحة الإمامة to shikenan yanzu bari mu tsaya ga dan wani tahqiqi wanda wannan malami shi kuma wannan malami wani babban malami ne ya taso mutumin ƙasar Masar wanda shi kuma yana tahqiqin tafan malikiya ne dan haka duk wanda zai sai sharhi ko tahqiqi ko ta'liqi na wani littafi na malikiya ko sai kokarin ka binciki ina tahqiqin Tahtawi wani malami ne Ahmad Mustapha Qasim Bahtawi gashi haqqaqahu wa allaka alaihi da haka duk sanda zaka nemo wani fiqh ku duba to lallai ka tabbatar cewa ka nemi ta hakikin shi shi yasa za ku ga askari da muke karantawa ta hakikin Bahtawi ne bari ku ji abin da ya ta'aliki akai da ya kawo maganar malam dan Ayman malam dan aimanu shi ko sai yake cewa wa hadha ar-ra'yu aqwa min nahiyati dalil ta bangaren dalili to wannan maganar wannan ra'ayin shi yafi karfi wa in kana khilafan li mashhurin madhhab ko da yake ya saba wa abin da ya shahara a mazhabin li muwafaqatihi li amal sahaba abin da yasa wannan yafi karfi saboda yayi daidai da aikin sahabbai ka Aisha kamar Aisha wa ummi salama da ummi salama radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yarda qala iyab malam alqali iyab yace واختاره بعض شيوخنا wasu daga cikin shehunan mu malaman mu a cikin mazhabin malikiya shi suka zaba shine mace tana iya wa mata limanci wannan ra'ayin babu shakka akan daidai ne to kun ga abin da ake cewa duk sanda kuka ɗauki zafi ku huce ku je ku karatu a hankali ba a samu gyara a cikin ku amma in kuka ki zabar karatu ko haka yadda na da suke haka ba ku kasance kuma me nake nufi da wannan maganar ku dubi yadda malikiya suka take wuta akan matsalar mace ba za ta yi limanci ba da Allah ya raya mazhabin har zuwa yanzu dalilai sun bayyana a cikin littattafan sunna yanzu ga wani wanda yake kowa ya san Ahmad Mustapha Qasim Tafawi kowa ya san shi ba malike ne jalt babu compromise amma duk da haka ya yi sassauci saboda ga dalili ya gani amma bai ga dalilin ba sai da ya ci gaba da karatu amma da an ci gaba da tanakulin mazhabin kawai bai halatta a yi mata su limanci ba ba a binciko me dalilan to da ba zai dawo ya dauki wannan magana ba amma kun ga shi ma ya furci ya ce wannan ra'ayin na mace tewa mata limanci shi ya fi ƙarfi wajen dalili ko da yake ya saɓawa shahararriyar maganar mazhaba amma ya aka iya saboda ya yi daidai da aikin sahabbai ba za mu ci gaba da kuskurantar da abin batun da ya daidai da aikin sahabbai me nake nufi da wannan maganar ƙungiyar izala da aka kafa ta shekaru arba'in kaɗan ne babu a ciki na san lokacin da marigayi malam Ahmadu Gelle su Allah gafarta mishi ya kira taro a cikin ɗakin taro na Center for Islamic Legal Studies 1984 ko 1986 yake cewa ƙungiyar izala ba don tana ƙin sunna ko hadisi ba ba don kuma tana son ta ɗauki wani ra'ayi na wani malami ba daga yau tana sanar da cewa ta ɗauki mazhabin malikiya a matsayin shine abin bi a cikin ƙungiyar. ta yi haka ne kuma saboda tsoron rikici da hayaniya a ji da matsaloli na tauhidi da aƙida amma wannan baya hana daga baya idan an samu natsuwa an ci gaba da ilimi za a dawo a tsaya akan abin da ƙungiyar ta kafa a kai ni a wurina na girmama wannan ra'ayi kuma na amintu da shi domin a tsarin da'awa idan hali ya hali akwai abubuwan da ake saurara musu don a tunkari al'aham waɗanda suka fi muhimmanci to amma inda mas'alar take shine sai aka zauna ɗin sai aka ƙi ci gaba da karatu har sai ya zama yanzu duk wani wanda ya tashi a cikin ƙungiyar ya goyi bayan wani abu da ya tabbata a sunna to shike nan sai a yi mishi wani suna a kyamace shi da munanan kalamai har a nemi nuna cewa ya fita daga ƙungiya ko an kore shi wannan shi ne kuskure naka abin da yake daidai ga duk wata kungiya tun farko tukuna a tsaya a yi shawara da malamai me ya kamata a yi domin akwai abin da in kuka ɗauka kuka gina mutane a kai daga baya kuma zai wahala ku warware su a kai ko an fahimta jama'a so akwai wani abin da misali yanzu bashi ne ake binka zaka ce faɗi ran da zaka bayar idan ka san wannan rana akwai shaka kaka faɗa gwamma a gama ma cikawa kaf ka ce kai dai in Allah ya so zaka bayar amma rana kaza baka yi alkawari ba idan ka suke ka sa rana idan ranar ta zo ne za a ce ka saba alkawari in baka bayar ba amma in baka sa rana ba fa ko kuma an sa maka rana baka yadda ba in ranar ta zo ba za a ce ka saba ka yadda ba saboda tun farko baka amsa ba tsoron da nake wa irin wannan maganar shi ne in kuka ce to shikenan jama'a eh yanzu mun daina aiki da waɗansu hadisai don kada abin ya ja mana rikici don haka ga abin da za mu gino akai to in ba da gaske aka yi ba wannan abin aka gino a kan shi daga bayan aka nemi ɗauke mutane daga kan shi a dawo da su abin da yake asali shine sai a koma ana faɗi kamar yadda ibn mas'udin ya faɗi cewa an bar sunna Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka jama'a limancin mace ga 'yan uwanta mata shi ne daidai amma da wani uzuri zai sa namiji ya zo ya bi mata sallah to wannan kuma babu laifi kamar a ce yanayi ya ƙure mishi zai fita masallaci sallar jam'i sai ya ga ko kuma sai ya ji ko kuma sai ya je ya ga ga maza sun idar da sallah ya tuna cewa mata a cikin gidan shi ba su can suna jam'i to sai ya dawo sai ya tafi can baya yanzu ba wai sahun bayan mafi kusa da su ba a ya tafi can baya da su sai ya je ya bi su sallah shi ma abin da ya sa muka wannan fitowar saboda muna da hadisi sahihi yana nan cikin babin limanci a cikin sunan abi dauda ummu ayman sa'ada gwagwan annabi ce annabi ya nada ta ita ce limamiya a gidanta ta ne wa mata limanci na gidanta ran nan sai wani ladani da annabi ya sanya mata ya rinka kira mata sallah sai ta ce ta ga yana bin su sallah din dan haka babu laifi wannan ya faru ne fi asrin nubuwa a zamanin annabta annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka sake ka ce ai annabi bai san da wannan ba kuskure ne da barna ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani kuma an yi tsawa akai wannan ita ce fatuwar musulunci amma wata shigantaka da ta fito a yanzu ko a ƙasashen amerika da turai da ƙasashen pakistan da india to muna inkarin wannan yanzu ka je kan youtube ma'ana dandalin hotuna na bidiyo na intanet za ka ga ɗaurukan mata da aka sa su suna limanci ga maza wai ana son a nuna su revolutionaries ne masu kawo canji ne su ba masu ra'ayin 'yan mazan jiya ba ne wai masu ra'ayin canji ne a cikin addinin musulunci na ga za ga an sassa video clips din wannan minti biyar wannan minti goma gashi nan mace ce ta dan daura dan kallabi dan kadan ko kuma hijabin nan dan gashi iyaka fada makalanin mu tashi ta wuce ta ne wa maza limanci a America ko a Canada ko a Ingila ko makamantan haka wannan bid'a ce ba a nada mace limanci a masjidul jama'a a masallacin jama'ar anguwa ko masallacin idi ko makamantan haka wannan da aka yi ta yadawa kwaya ɗaya a duniya fa wallahi tallahi ba ita ba kaɗai ce dubunnai ne eh ba ba ba ba, ba ita kaɗai ba ce suna nan da yawa suna nan akan intanet to ku kiyaye wannan wani nau'i ne na faɗa da addini amma bari ku ji wannan fitinar ko ta faru ne saboda barin manhajin salaf shi yasa ka ji na ce ba abu ne ma'ahudi ba ba abu ne da aka sani aka saba nada mace a limancin anguwa ba wannan bai zo a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo cikin aikin sahabbai ba amma nada mace ce mata limanci a cikin gida ko a wani wuri ke bantacce wannan babu laifi wannan abin ya faru ko yana faruwa a ƙasar turai ne a yanzu daga wasu waɗanda suke sababbin musulunta waɗanda ba su ƙware game da ilimi na addini ba kamar wa kamar Khalid Yasin Khalid Yasin is an activist ba malami ba ne activist wato 'yan kazar-kazar ɗin addini ne na'am suna taimaka addini ya iya aya ɗaya aya biyu ya iya surori na alkur'ani guda hudu guda biyar zai iya jawowa ai kabbara in ya fara fassara to ya iya caji to shine activist to zai motso tunanin waɗanda ba musulmi ba su zo su shiga addini amma when it comes to ilimi ilimi na addini Khalid ya san ba malami ba ne to in ya samu kanshi a tsurkin mata ummu bihil balwa matsalolin da yake irin shi da sama da irin shi ma ba su halatta su magana a kai ba to galibi sai ya ɗauko abin from the european perspective sai dubi abin ta hanyar yaya al'adar turawa take kai sai hada sai ya fatawa sai ya to ai nan kasar turai ne sun saba kaza da mace kaza da mace to idan ba mu kawo musu wani abu wanda yake na mata a da sunan musulunci ba to ba za su karba ba to musulunci bai yarda da wannan ba ba wai duk abin da kafirai suke sai a ce wai sai an dawo an sawo wa irin shi zama a cikin addini ba kun ji dalilin da yasa aka kafa kungiyar nasfat kungiyar nasfat an kafa ta ne don duk wani abu da kiristoci suke yi har 'ya'yan musulmi suke tafiya gare su to musulmin ma su zo da irin wannan abin amma wai sai a ce wai from the islamic point of view from, from the islamic perspective don haka kiristoci suna da 'yan mata a ranar lahadi za a sa su a gaban coci 'yan kwaya za su yi rawa kowace ta tsaye da nono ta sa siket ta yi kaza da jambaki sai a ce to ko 'yan matan musulmi kar ku taho da sket ku taho da doguwar riga da hijabi kuma dai kowace amma ta yi ado ta sa hoda ta sa turare da za a tsai da ku da uniform iri ɗaya ko kuma madadin waka sai ku rinka ziki ko salati kuma a gaban congregation to tunda a yanzu ana samun women pastor women reverend sister to don me ba a ce ba za a samu ainihin eh, lady chief imam ba don me ba za a samu kaza ba kun ji irin wannan kaf a cikin masu da'awa a ƙasar turai a yanzu ba wanda na san ya bayyana yana faɗa da wannan aƙida sai professor bilal phillips shi kuwa malami ne haƙƙan haƙƙan shi kaɗai ne yake faɗa da waɗannan irin abubuwan amma da yawa waɗannan irin abubuwan ana samun mummunan sassauci a kai shi yasa yau sun ɗaura gindin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe saboda kiristoci suna da 'yan kwaya to sa ce to musulmi ma ya kamata yanzu ga tasha nan wadda zakir ya kafa zakir Allah ya saka mishi da alheri bai wa'azi ne na addini amma zakir ma ana magana ilimi ba malami bane amma mai hadda ne kamar yadda a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa rubba hamil fiqhin laysa bi faqih so da yawa ba a samu wanda ya haddace fiqhu amma shi kuma ba shi da ilimin fiqhu din jama'a kun fahimci wannan da kyau da yake cewa ballighu anni walau bi aya rubba ha muballighin aw amin sami'in ku isar koda da aya guda ce domin su da dama wanda zai isar sai zama wanda za a isarwa zai fi amfani ya haddace qur'ani zakir ya haddace hadisan bukhari da muslim da turanci ya haddace bible ya haddace littattafan hindu da budawa da duk ya haddace su da kayi ke kawowa to yanzu a tashar shi da ya kafa tana nan akan satellite wadda ake kiranta peace tv za ga yana yada da'awa yana fahimtar da mutane game da menene musulunci a dunkule amma in aka zo matsaloli za ga wake-wake za ga an jima malamin na yana wa'azi an jima kuma sai ga ya tara yara ana wake-wake ana raye-raye wani wasu wake-waken da turanci wasu da wake-waken da larabci waɗannan wai su ne ake kira a nashidun islamiyya to wannan haramun ne to duk wannan munasabar ita ce maganar limancin nan na mata ina son ku sani mu ne a nan wannan bala'in bai iso mana ba kuma Allah ya ƙara tsare mu amma a duniyar turawa musulmi yau wannan abin ya yi ƙarfi ƙwarai da gaske kusan kowace anguwa ko akwai wani masallaci wanda yake mace ce limamiya za a je sallar idi akwai masallatan idi da yawa mata ne limamai gashi nan akan youtube ba ya fi guda ɗari za ka yi ta buɗo su har ka gaji me yasa sai a ce to ai kiristoci ma suna da mata masu wa'azi sai a ce eh ai a musulunci ma ba a hana mata masu wa'azi ba to ai kiristoci ma suna da mata waɗanda suke shugabanni ne na congregation har maza su ne wa wa'azi sai a ce i ba a hana mace a musulunci cewa maza wa'azi ko ta karantar da su ba in larura ce ko haja ko bukata ta kama ko wani kunci amma inda namiji da zai wa maza limanci a inda namiji da zai wa maza wa'azi dan menene mace idan da namiji da zai karantar da maza dan menene mace a to ga mazan birjik sai a ce a ai su ma kiristoci yadda ake graduating maza fastoci haka ake graduating mata fastoci to a musulunci ma duk a ɗauke su ɗaya mana wai fa ana so ne a buɗa wa turawa cewa addinin musulunci daidai yake da al'adunsu wallahi ƙarya ne addinin musulunci bai dace da al'ada kowa ba shi yasa ina girmamawa abubakar gumi da yake cewa musulunci shine ka bar al'adarka amma suke cewa mummuna ka dawo zuwa ga karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam to ba zai yiwu a ce wai duk al'adar da bature ya taho da ita wai sai a ce wai a dube ta a saman mata wurin zama a musulunci wai dan baturen nan ya shigo addini ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai turawa annabi bai musu sassaucin cewa ga wani abu wanda za a sassauta don dai a ji cewa abin iri ɗaya ne hasali ma Allah ya kushe wannan da yake cewa waddu law tuhinu fayudhinun so suke ka sassauta wai su ma sai sassauta ai su ba addini suke ba don haka za su iya sassautawa ko yanzu nan sai ka ji an ci a to sallah mu ma ba mun haƙura da sallah ba kai ma ka haƙura man an tashi sai ka je kai sallar ka addini yana da kunci ne an zo taron siyasa ko an zo taron board ko an zo taron management shine ka sassauta su ma su sassauta a to ai kai addini kake bi su ko son zuciya ce sai mutum ya ce a to ai mu ma musulmi ne a'a ku musulmi ne eh to inna salata kanar alal mu'minina kitaban mawquta sallah dole ne a yi ta kan lokaci a to mu irin wannan musulunci sai a ce a to ba musulunci kuke ba son zuciya ku ne kuke fassara da cewa musulunci saboda haka jama'a musulmi gaskiya lamari kamar yadda malamin ne yake cewa babu laifi mace ce wa yan uwanta mata limanci Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai ya ci gaba da wata magana cewa fa'alam anna dhukura al-muhaqqiqa shartun fi sihhati al-imama na'am shine salon da ya fara dauka kawai ai dama shine na farko sai a sanya mace wai ta yi tafsiri wai ta nema mata yan uwanta tafsiri ta nema mata yan uwanta tafsiri madalla amma abu na farko ma tukuna ya cancanta ya halatta ta wa mata tafsiri tana da ilimin ma tukuna maza guda nawa ne suke tafsiri yanzu tafkakku maza guda nawa ne suke tafsiri tafsirin da tafke musu yake balle mata to shikenan sai ce wai a sa ta sai ka ji kawai tana jan ayoyi ne tana fasawa kawai ba ta babu fitar da ilimi din a ciki babu tafsirin sai dai kawai a yi jama kawai shikenan sai ta dan makale wani abu sai ce ta magana sai a ce ai matan nan tana da ilimi sai kuma ka ji wani jahili ya je yana hura ai kanwata tana tafsiri ai matata tana tafsiri sai ka ji wani sakar malamin islamiyya ai ɗalibanmu ne duk suna tafsiri duk ya kamata ku natsu shine irin wannan matakin waɗannan abubuwan ne aka kama amma eh ta ne wa matan tafsiri a ƙaddara ta iya tafsiri iyawa wacce hikima ce ta ai shutin ɗinta a rediyo babu to dole ne sai mun rinka natsuwa akan abubuwan nan kullum ina gaya muku da'awa ta sunna ala manhajin salaf ta sha bamban da sauran da'awoyi waɗanda kowa yana duba me zai yi ya buge me zai yi ya ba da sha'awa me zai yi ya kaza da'awa ta sunna ta salafiyanci ta sha bamban da wannan duka malaman nan duk wanda za a rubuta sunan sai ka ji an ce sheik dokta wani nasu kabara an taɓa bashi doctorate degree ɗahir bauchi an taɓa bashi shagwa na an taɓa bashi kowanne sai an sa ka taɓa jin malam ana ce mishi shek dr abubakar gumi amma tun 1965 yana da irin shi 1965 shekara nawa kenan kusan shekara hamsin ake magana amma yana da shi baka taɓa jin an ce shek dr abubakar gumi ba kai da wahala ma ka ji ana kiran shi ka ji an ce justice kuma justice din ne so shi'ar na ahlus sunna ba kullum wai a gane mu ne kaza ba a'a mu ana gane mu ne lokacin muhimmata mu shine in za mu karatu in za mu faɗa in za mu karantar a lokacin ne za a gane shin muna da abin ko ba mu da shi amma dan ka ga ahli sunna yana tafiya ba za ga ya ɗaura wani lawani bandir uku da rabi ba da ba gan shi da wasu alkyabbu guda bakwai yana yawo abin nan ba ba za ga wasu suna raka shi ɗan kazagi ba babu tafiya yake kawai kamar kowane bawan Allah to amma in ya zo zai magana a lokacin ne za a gane shi din ne wannan shi yasa sai ka ga ɗaliban ahli sunna kullum suna ruɗuwa to su yaya ba su da mazahir irin waɗannan ai ya saba ma sunna ne in ba haka ba annabi yana yawo a madina ina su abu huraira ina su aliyu ba su ne za su yi jiniya ba su take wannan a take gonan masarar wani a buge nan a share ya wuce a je a yayyafa da duma a zuba fure amma annabi yana tafiya shi kadai har yi wata baiwa Allah ittaqillaha wasbiri ji tsoron Allah ke hakuri amma bata gane shi ba da ta zo da kanta me tace walam ta'rifhu bata san shi ba baki za annabi ba kina musulunci kina Madina eh saboda bai yi shiga ta sha bamban da ta mutane ba babu wani zayyil ulama babu wani zayyil auliya babu wata riga wai wannan rigar ta malamai ce babu wata shiga wannan shigar ta ustazai ce wannan shiga ta waliyai ce wannan bid'a ce indal mutaakhiri malaman sunna suna shiga ne irin shigar da mutanen su suke yi haka annabi ya taso yana shiga irin shigar ba dan haka ba jiya shi ba annabi bane shine Muhammad yau ya zama shine annabi da sai ya ɗibo wani rawani ya ce sa Aliyu ku je a je kasuwa a je a samu rawani kaza a ji a samo alkyabbu saboda yanzu mun zama mu ne kaza haka waɗannan suke yanzu to kar ku ruɗu ya saba manhajin da muke akai ba wai ahli sunna ba su da halin su haka bane a'a bai halatta bane so da haka ku kiyaye salafiyun ba wai ba su da mata ba su da ƴaƴa ba su da ɗalibai waɗanda za su yi wa'azi a rediyo bane amma bid'a ce a sa mace tana irin waɗannan abubuwa haka yanzu misali ga tashoshi nan sun fara buɗewa na addini sai kaga an sa budurwa da fuskarta tana karatun alkur'ani a ciki me yasa tunda an ce tashar sunna ce bai halatta haka ba amma in ga ce sai su ce ai a ƙasa kaza ma ana yi a'a kun zama zombies din kenan salafi ba zombie bane salafi ba bi yake ba a'a yana duba menene yake daidai sai yayi ba wai a'a yaya ne mutane suke yi ba shi ma sai yayi saboda haka kun buɗe tashar rediyo kun buɗe tashar talabijin a kun sa wata malama tana tafsiri tun farko ma me yasa za a yi recording tukuna dan me za a yi recording ba mata take tafsiri ba a tara ta ta musu tafsirin kenan wannan mata cancanta kenan balle duk badan badama ne suke yi to amma kowane malami wai in azumi yayi wai ya kosa a ce yana da ɗalibai masu tafsiri na haka sai ce ya tura ƙauye kaza ya tura jiha kaza ya tura kaza shi ka zo ka ji kunkuru ne yake bushe ya kafa shi din yaya yake tafsirin ka zo ka ji saboda haka ku fahimci waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya taimaka ƙarshe malam ya ce fa'adam anna dhukuratal muhaqqaqa ka sani da cewa mazakuntaka wato kasantuwar wani namiji ne wanda ya tabbata ko shartun fi sihhatil imama sharadi ne wajen ingancin limanci kenan sai an tabbatar da cewa namiji ne kun ga wannan magana ta sake dawowa wa yuzadu ala hadha sharti shurutun ukhra to akwai wasu sharuɗan kuma ƙari akan sharaɗin cewa wani ya tabbata namiji ne eh wa hiya al islam akwai sharaɗin musulunci dole sai an tabbatar mutum musulmi ne na haka fala tasdiqu imamatul kafir limancin kafiri bai inganta ba wal bulugh haka nan balaga sharaɗi ne game da limanci falata suko imamatu sabi hakanan bai halatta limancin ainihin yaro ba lil baligh fil fard bai halatta yaro ya yi limanci ga balagagge a sallar farilla ba li'anna sabiya mutanaffil domin shi yaro karami duk inda yake sallah to a matsayin nafila take wala wasuhun a ko naflun khalfa fardin sai ya ce nafila kuwa bata inganta ba a bayan farilla wannan fadi yana gina maka malikiya din ne za a dawo za a dubi wannan mas'ala dangane da ina hukuncin mai nafila ya bi mai farilla amma ana so ka gane wannan shine da daga cikin abin da ta haifar idan ka ce mai nafila ba zai bi an ka ce mai farilla ba zai bi mai nafila ba to ka ji uwar mas'alar to daga cikin ‘ya'yanta akwai to yaro ƙarami ba zai yi limanci ga babba ba a cikin sallar farilla me yasa saboda shi nafila ce shi ko wancan farilla ne wal aql sannan sai kuma hankali na eh mm. a'a a'a farilla dai ba za ta inganta ba a bayan nafila fala tashihu imamatu sabi lil baligh fil fard bi halatta limancin yaro karami ga wanda yake balagagge ne ba a cikin sallar farilla me yasa sai ce li anna sabiyya mutanaffil domin shi yaro nafila yake wala tashihu naflun ita kuwa nafila ba ta inganta khalfa fardin a bayan farilla akwai gyara kenan cikin ibara an fahimta wato farilla ba ta inganta a bayan ainihin nafila wannan ainihin ibara ya kamata mu bincike ta daga tsohon bugu na ainihin wannan littafin kawo ko menene kawo biro kawai ko menene alama zan yi zan ainihin binciki wannan ɗin in ma ya zama sabuku kalamin ne ko dai zama alƙalamin malamin malamin shine malam Salih Abdulsami ko zama shi wannan kuskuren ko kuma wannan khata al-matba'i to ina da tsohon bugu na samar dani kusan tun bugun shi na farko za dai mu duba insha Allah to sa'an nan na daga cikin sharuɗan kaga an kawo cewa dole limanci sai namiji dole limanci sai musulmi dole limanci sai balagagge to sai kuma ya ce wal aqlu haka nan hankali fala tasihu imamatul majnuni limancin mutumin da yake mahaukaci ne ko bai inganta ba an fahimta jama'a mahaukaci ko motsatse ko mai taɓuwar hankali limancin shi bai inganta ba to sannan sai ce wal ilmu bima la tasihhu salatu illa bihi da kuma ilimin sallar ilimin da sallah ba ta inganta sai da shi min kira'a dole zan ya iya kira'a wa fiqhin da ilimin da ya shafi fiqhin sallah wa adala da kuma adalci wa kudura alal arkan da kuma ikon yayi waɗannan rukunai yana da ikon ya tsaya yana da ikon yayi ruku yana da ikon yayi ruku sujuda idan bai da ikon yin waɗannan abubuwan to shi ma limanci ya sauka akan shi ba su zai yi bayani sai ce fal jahil bil qira'a aw al fiqh la tasihu salatu al muqtadi al alim bihi mutumin duk da ya jahilci yadda ake karatun alqur'ani ya jahilci ilimin sallah to sallar wanda ya san waɗannan abubuwan a bayan shi bata inganta ba ku kiyaye wanda ya iya kira'a idan ya bi wanda bai iya kira'a ba sallar shi ta ɓaci wanda ya san hukunci hukunci eh eh eh Mm. Eh. Eh, matsalar to ai tataccen in bai samu ba sai ku je ku yo wanda ba tataccen ba ku sai ku zo ku hada da ilimin tacewa to amma yanayi ya kai da ni nake cewa me ya hana mu ba za mu zauna mu karanta da tataccen ba don ya zama daga kanmu a fara samun gyara sai dan ɗayan abu biyu imma mu ɗin ba mu so mu yi haka ba shine kawai don ku gane duk wannan aikin da su bukhari suka yi ko eh ba haka suka karɓo hadisan ba fa zama suka yi suka yi ta rere su suka yi ta tacewa aka same su a haka har to in ba mu so mu yi ba shikenan ba za mu ba wato mun iya ba za mu ba dalili na ɗaya kenan dalili na biyu shine mu cika wa kanmu wasu ayyuka waɗanda za su nauyace mu na haka sai zama abin da ya kamata mu ba ma yi misali a kan teburin nan muka karanta tarihin imam muslim cewa gashi babban ɗan kasuwa yana da shaguna amma a haka yana rubuce-rubuce baban hakim almajirin shi ne yake cewa hatta a cikin shagon shi ana zuwa ɗaukan karatu a wurin shi me yake nunawa nan kuma shine tsari yanzu idan ba mu tsara da awar ba ko kamar ni da makamanta na za mu mutu ba mu rubuta komi ba saboda kullum mutane ne sun zo wurinka kullum 'yan siyasa ne sun zo ganinka kullum ɗaliban ilimi ne za a zo da rigingimu amma sai zama ka tsara wa kanka akwai lokacin da za ka yi rubutu akwai lokacin da za ka yi karatu akwai lokacin da za ka huta akwai lokacin da kaza idan baka tsaya kaya haka a rayuwarka ba kana kokarin gamsar da mutane za ka mutu baka gamsar da su ba kuma baka yi abin da ya dace ba yau wata guda ke na wani almajirin malam ja'afar yake faɗin cewa ya lura na daga cikin wuraren da muka kama da malamin nashi ja'afar shine in muka tsara abu to zargi da surutu na mutane baya sa mu canza sai ce ba dan ja'afar yana da wannan ɗabi'ar ba da bai yi abin da yanzu yake amfanuwa kuma ake amfanuwa da shi bayan rayuwar shi ba sai na ce fassara sai ce kaga dai za a ce ga wani daga abuja ga wani daga lagos ga wani daga masar ga wani daga kaza ya zo ganin shi sai ce a yanzu zai shiga gida yana da wani abin yi wannan shiga da zai shine zai je zauna ya nazarin kaza ya bincika kaza ya tace kaza shine in ya zo zauna sai a ji tafsirin tsaf sai a ji cewa tafsirin haka yake a'a da bai yi wannan zaman a gida ko a library ya yi wannan aikin ba ko in ya fito tafsirin ba zai haka ba to kai kuma abin da kake gani to ai waɗannan mutane dole a saurare su kar su je su zarge mu an ƙi sauraron su ci gaba da sauraron su ba za su ƙare ba da gwargwado da kake sauraron su gwargwado yadda suke karuwa da gwargwadon yadda kuma duk da haka sha biyun dare wani zai zo ya ce ka fito daga gidanka don shi wallahi yana da matsala tun da ya ji kana sauraron jama'a so yanzu shi ba zai dubi lokaci ba zai dubi to ai tun da kana sauraron jama'a to shi ya zo to duk da haka kuma wani zai zo ne da matsalar kuɗi kai kuma baka da su ashe sauraron jama'a kake ka ne musu fatawa kana ba su shawara shi kuma yanzu ya zo ne ka bashi kuɗin sadaki in ka ki bashi kuɗin sadaki saboda baka da su to zai tafi yana zargin ka cewa kowa ya zo ka biya mai bukata amma shi ya zo ka ki sauraron shi saboda haka bari ku ji ilimin malami da gogewan malami ta gaskiya ko tana bayyana ne ga abin da malami ya rubuta amma abin da ya faɗi to waɗanda ke gaban shi ko waɗanda suka san shi ko waɗanda suka ji shi su ne kaɗai suke iya gane gogewar shi amma nan ma ruɗu na shiga amma ruɗu ko bai faya shiga cikin rubuce-rubuce ba duk wanda yake 'yan harbatumati ne da 'yan ruɗu ba sa shiga cikin rubuce-rubuce lokacin da aka yi rikicin kabalu da sadalu a ƙasar nan littattafan suna nan duk muna da su a nan sama sun fi talatin yan kabalu su rubuta yan sadalu su rubuta ko da babu ta haƙiƙi a cikin rubuce-rubucen amma dai sai wanda yake jin larabci zai iya rubutu don haka duk wani ɗan hayaniya to bai samu shigowa ba a lokacin saboda duk maganar da za ka yi sai dai ka tara mutanen anguwa ku kai don a lokacin ba gidajen rediyoyi babu telefon babu intanet ba ka da wata dama ta magana sai ne sai rubuce-rubuce to dukkanin malami ko ji a kowane zamani ko yana buƙatar ya yi rubutu imma ya yi rubutu ya tara abin da ya watsu imma ya sauƙaƙa abin da ya yawa imma ya gyara abin da yake ba a tace shi ba na haka rubutu ta'alifi tahqiqi tasnifi tahzibi sharhi ta'aliki duk waɗannan jama'a suna iya daidai da kowane zamani da kowane malami da kuma yadda hali ya samu a wannan zamani zamani ne na buƙatar mai tahqiqi ta'aliki takhriji sharhi ingantacce da tahzibi to ka'ida ta farko ko sai kun ba da muhimmanci game da lughal arabiyya domin waɗannan rubuce-rubuce in ka yi su da hausa ko ka yi su da yaren urdu ko wani yare za su tsaya ne ga waɗanda suke iya karanta wannan kawai amma yanzu wannan littafin tare da sharhin da muke karantawa ba daga ƙasar na aka rubuto shi ba ya waɗanda suka rubuto asali ba larabawa ba ne amma da yake sun yi amfani da harshen larabci wajen rubutu fa wancan malamin da nake faɗi buzu ne mutumin ƙasar ethiopia yana da yare amma yau wata guda ɗan shi wani bugo min waya ya ce malam ya ce a gaya maka yanzu yana na yana sharhin tirmidhi har ya kai mujalladi na goma sha bakwai a yau ɗin nan ya yi sharhin sunan nasa'i mujalladi arba'in da hudu ya yi sharhin sahihu muslim wajen mujalladi hamsin ya gama yanzu yana sharhin tirmidhi shi kuma zai kai wajen mujalladi saba'in ya ce kuma kowace matsala sai ya tsaya ya haƙaƙa ta buzu ne yana da yare amma kuma da me yake rubutun da larabci yake yi saboda kar ku sake ku wasa da lugal arabiya kar ku sake ku shagaltar da kanku yawan karatu nan yawan karatu nan yawan wa'azi nan yawan gayyata nan yana da fa'ida amma bai kai fa'idar ka tsaya ka koyi ilimin da za ka yi taƙiƙi kai rubuce-rubuce ba kana da kasar dubu amma kasusuwan dubu gaba ɗaya babu ta hakiki a cikin kokwa ɗaya good for nothing good for nothing kenan ko kun fahimta kamar mutum ne ya shiga ban ɗaki sai ya shafa sabulu a jikin shi fes ya tada kumfa sosai sai ya ɗauka ta ishe shi riga da wando sai ya fito kumfa ta rufe ko ina ya fito kafin ya ƙura layinsu me ake ganin shi tsirara mahaukaci good for nothing da haka ku kiyaye al'imamu shatubi ya rubuta al-muwafaqat ya zo rubuta al-ittisam bai gama bai mutu amma duk duniya an gane cewa malami ne saboda mai rubutun littattafai kwaya biyu da suka bayyana wallahu alam ba a san ko da sauran ba waɗanda ba za a rasa su ba amma guda biyun sun shaidar wa duniya cewa malami ne da faɗe a baki fa da maganganun ba su iso nan ba sannan ka ji ba garnaɓe ne ta iya yiwa ba ba larabe ba ne domin garnaɓa waɗansu su laraba ne waɗansu ba laraba ba ne kamar yanzu ka je mina ne mina ta jihar naija wani yana nan a cikin garin mina iyayen shi da kakannin shi nufi ne wani kuma bahaushe ne wani kuma ba fulatani ne misali ne muku kamar garin mina don haka an ce ai wani dan mina ne ba za ka ce ato ba nufe ba ne da ba dan bidda aka ce ba dan mina saboda haka ta iya bahaushe ne ta iya yiwa ba fulatani ne ta iya yiwa gwari ne ta iya yiwa ba nufe ne ta yiwa kakan gini ko kun fahimta jama'a idan kun gane wannan babban abu ko shine magana ta ƙarshe bayan ka yi ilimi kakka sake ka shagaltar da kanka da bukatun mutane ka dubi bukatun addini da kuma kai kanka menene ya sa kai karatun me kake so ka cimma da yawancin mutane sun yi ilimi ne bighairi hadaf sun yi ilimi ne kawai duk abin da ya samu shikenan za su yi amma asalin shi musulmi tun kafin ya fara abu yake samarwa da kanshi hadaf Allah madaukakin sarki ya taimaka waɗannan maganganun suna da muhimmanci yau shi yasa na tsaya nake karanta mana su akan limanci malam yake cewa fal jahilu bil qira'a aw al fiqh la tasihhu salatul muqtadi al alim bihi mutumin da ya jahilci karatu ko ya jahilci ilimin fiqh to sallar wanda duk ya koyi da shi bata inganta ba amma da sharadi shi wanda ya koyi da shi din sai ya zama in al'alimu bihi ne shi ya san kira'a ko ya san fiqihu don haka idan shi ma irin shi ne kamar yadda za ka zo ka ji da shi ce wa ammal ummiyu misluhu ammal ummiyu bi mislihi ammal ummiyu bi mislihi amma jahili idan ya bi limanci na irin shi fatasihhu a to sallar shi ta inganta inda faqadil qari' la inda wujudihi jahili sai ya bi jahili sallah to ba za a ce sallah ta yi ba ba za a ce ba ta yi ba sai an duba akwai wanda ya iya kira'a a wurin sannan kuma shi jahili ya je bi jahili dan uwan shi to sallah ba ta yi ba a'a babu wanda ya iya kira'a duka taron jahilai ne to ɗayansu sai wa sauran limanci to ta yi wa yuradu bil adala to can baya da malam yake cewa wa adala to me ake nufi da adalci adamul fisq al muta'alliq bis sala kuji ya zama ba shi da fasikanci amma fasikancin da ya shafi sallah zai zo ya fassara mana fasikanci nau'i biyu ne yanzu a ƙarƙashin wannan magana akwai fasikancin da yake da alaka da sallah akwai fasikanci da ake kiran shi fasikanci bil jariha yana shan giya yana zina yana luwaɗi yana sata a nan ana nufin fasikanci ko kuma rashin adala shine samuwar fasikanci wanda ya shafi sallar falfasiqu fisqan muta'alliqan biha kaman yaqsudu bi imamatihi al-kibr fasikanci wanda ya shafi sallah jama'a shine me kama wanda yana yin limanci ne da nufin girman kai yana yin limanci ne don ya samu kuɗi yana yin limanci ne don ya nuna ya iya kira'a yana yin limanci ne don ya burge ko kun fahimta yanzu wannan fasiki ne ba mutulakin fasiki ba wato idan da ba limancin shi ba zai zama fasiki ba don shi baya shan giya baya shan taba baya neman mata amma in dai a sa shi ya limanci to ko zai yi ne domin ya burge domin ya samu kuɗi domin ya nuna ya iya domin ya nuna shi kaza ne to wannan shi ake kira الفاسق أه؟ فسقا معلقا بالصلاة تسيتي لا تصح إمامته لمن تنشبه إن جنتبه وأما فسق الجارحة جماعة كنا فهمت أما فاسق أنت نمتنتي كالزنا كما الزنا فتكره إمامته idan ka bi mazinaci sallah ko mashayin giya ko ɗan luwaɗi ko mai cin dukiya haramun limancin shi gare shi ya yi limancin makaruhi ne kai ma kuma ka bi shi sallah makaruhi ne amma ba a ce sallah ta ɓaci ba wa salatuhu sahiha sallar shi ingantacciya ce shi fasikin khilafan lima masha ko alaihi sahibul muktasar amma fa wannan magana ta saba wa ta mai muktasar mai muktasar ya tafi min butulani ha cewa sallar ta ɓaci me yasa bi fiskil jariha mai muktasar ya ce idan mazinaci ya limanci ko mashayin giya ba ko yana cikin janabar zina ba ba yana cikin maye na shan giya ba ba yana cikin oh yana yin wannan ɗabi'a ne kawai a ɗabi'ance amma yanzu da ya zo sallah lafiyar shi ras da muktasar ya ce sallah ta ɓaci amma nan malam yana cewa a sallah ba ta ɓaci ba sai dai makaruhi ne to gashi a ƙasa sai malam ya ce al-mu'tamad magana da take a bar dogaro sihhatu salati khalfal fasiq ingancin sallah a bayan fasiki wa ma fil muktasar maganar da ta zo cikin muktasar da khalilin muktasaru khalil min butulaniha na cewa sallar ta ɓaci ga duk wanda ya bi mazinaci ko mashayi ko makamantan haka fada'ifin wannan magana mai rauni ce kun ga ta hakikin ko kuna jin ta hakikin fa kenan wannan abin akwai shi a Najeriya gaskiya babu babu don wani malami ya taba samu na da dadewa ya ce ɗaliban shi suna zuwa wuri na karatu amma shi gaskiya sun zo da wata ɗabi'a bai taba jin irin ta ba ce wannan ya inganta wannan bai inganta ba wannan daidai ne ya ce to shi bai taba jin irin wannan shine babu tahqiq din kenan to wannan tahqiqin da ake magana ana nufin mutane su tashi su koye shi kuma a farkon darasin nan na faɗa muku irin ilmomin da kake bukata da kuma irin yadda zaka mu'amalanci wasu malamai imma da zama a gaban su imma da karanta littafan su yadda shine zai taimake ka ka iya don shi abu ne wanda yake gaskiya saboda Allah ko ka karanta littattafan da nace ka karanta da ilmomin su ilmomin ne kawai amma aikin a aikace sai ka je ka zauna da waɗanda suke ko sai ka karanta littafansu na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka don yanzu kamar tsintar wake ne da mata suke mata an za su dafa wake ko shinkafa za ku ga sun yi zaman tsinta to yanzu in aka zo food and nutrition wannan ai a not ba za a ba da shi a not ba amma aka zo za a zuba shinkafa sai a ce a to tsince to ya za a yi tsince tsince ya danganci yadda dattin waken yake ko dattin shinkafa ko kun fahimta jama'a saboda haka ilimin daban kuma aikatar da shi wani abu ne ƙari a kan shi a shi nan ƙarshe sai malam ya ce a duba hashiyatul adawi alal kifaya da kuma sharhin karshi ma hashiyatul adawi alaihi da kuma alfawakihu dawami ma da kuma minahul jalil duk waɗannan sharhohi ne na ainihin muktasar da sharhohin risala ka duba ba ga wannan ta haƙiƙin don haka jama'a kun ji abin da yake cewa idan fasikancin ya shafi sallah jama'a kun fahimci fasikancin ya shafi sallah shine yana limanci ne don a biya shi yana limanci ne don a ce ya iya to anan sallah ta ɓaci sallah bata inganta ba amma in fasikanci ne na hali to sallah ta inganta sai dai kuma an kyamaci haka sai ce wa kaza la tasihu imamatul ajizi an ba'dul arkani haka nan mutumin da ya gaza aikata wasu rukunai fil fardi a cikin sallar farilla to shi ma sallar shi bata inganta ba wato limancin shi afwan limancin shi bai inganta ba lil qadiri amma ga wanda yake da iko yana da ikon ya muku limance a tsaye an fahimta amma sai ya gaza afwan yana da ikon ya muku yana da ikon ya yi limanci a tsaye sai ya gaza daga wannan iko saboda rashin lafiya to ba zai yi limanci a zaune lil qadiri ga wanda yake da ikon yin wannan rukunin ba wala budda min al-ittifaqi malam yace dole ne a samu ittifaqi a samu daidaituwa fil muqtada fihi game da ita sallar da ake koyin liman a cikin ta ai shakhsan wa wada'an wa zamanan wato game da ita sallar da yadda za a yi ta da kuma zamani dole ne a daidaitu tsakanin liman da mamu wannan kaji ga fashin bakin sai ce fala ya siku zuhurun a khalfa asrin sallah azhar bata inganta ba a yi ta a bayan wanda yake la'asar wala aksu haka nan ba za ka yi sallar la'asar a bayan wanda yake azhar ba wala ada'un khalfa qada haka nan wane yana yin sallah ne yanzu akan lokaci wane ko ramuwa yake to kai ne yi akan lokaci ba za ka bi wanda yake ramuwa ba wala aksu wa haka nan mai ramuwa ba zai bi mai akan lokaci ba wala zuhurin sabaqat khalfa zuhuri ahadin haka nan na wala zuhur sabtin khalfa zuhuri ahadin haka nan sallar azhar ta ranar asabar ba za a yi ta a sallar azhar ta bayan lahadi ba jiya asabar ban yi sallah azhar ba yau lahadi na tuna sai ga wani yana yin sallah azhar yau lahadi to ni ta wata asabar ce wala aksu haka nan ne azhar din ranar lahadi ba zai bi mai azhar din